من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تقص ga wata na ɗaya shine wata al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a darasi na littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a sheikh ahmad ibn muhammad az-zubaydi ya yi ikhtisarin shi daga sahihul jami' na al-imam al-bukhari wanda malamin da ya wannan aikin an aihe shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 813 ya rasu 900 da ya rasu 883 Allah subhanahu wataala ya mushi jin kai da rahama har yanzu muna a kitab na 23 za mu ci gaba da karatu daga kitab za mu ci gaba da karatu daga hadithi na 663 yana ƙarƙashin tarjama ta babu ma yi ƙwarho min ittikhadar masajir alal kubur babu ma yi ƙwarho min ittikhadar masajir alal kubur baban da zai karantar da mu irin abin da aka haramta na rikar masallatai a matsayin rikan makabartai a matsayin masallatai mai da makabartu su zamanto masallatai ko ta yadda za a gina makabarta akan kabari ko kuma a sayo kabari cikin makabarta ko kuma a mai da kabari shine alƙibla kamar misali a gina masallaci dinga kallon makabarta ko kuma wani ya rasu a ɗauko gawa a mata kabari a cikin masallaci ko kuma a gina masallaci a kan kabari an aisha ta radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fi la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا daga uwar mumini Aisha Allah ƙara yarda a gare ta ɗaya daga cikin almukfiruna na hadisi ita ce Aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fi ma ya faɗi a rashin lahiya wadda ita ce rashin lahiyar shi ta ajali wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashe kwana sha yana halin rashin lahiya sallallahu alaihi wasallam rashin lahiyar da ya fara ta tun bayan hajjatul wada manzo sarasa ya faɗi a rashin lahiyar da ya bar duniya ya faɗi kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam da kwana biyar ya faɗi dab da zai bar duniya hal ma yana hali wanda yake na tsanantuwar rashin lahiya tunda wata ruwa aisha radiyallahu anha tace yakan sanya dara fuskar shi kuma sai bude yana faɗin wannan yana cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun mai da kaburburan annabawan su sun rike su a matsayin guraren ibada wannan yana nuna cewa mai da kabari gurin ibada wanda yana daga gaba-gaban ibada addu'a a mai da makwantai shine gurin da za a she a dinga roƙon Allah da niyyar cewa a gurin da akwai wata miza da sauran gurare ko kuma a maru na cin kabari din wannan iya daga cin canza addini na yahuda da nasara wanda su ma ma'amiru illa li abdullahi mukhlisina lahu ba umarce su ba da su aikata wannan yana daga canza addini wanda suka yi shine maida kabarbaran salihan bayi gurin ibada shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ummu salma da ummu habiba sun ba shi labarin wata coci da suka gani a habasha lokacin da suka je habasha ana kiranta da suna mariya a cikinta da akwai tamasil shine sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce ulaki qaumin idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjida ulaka shararul khalqi indallah mutane ne wanda in wani mutumin kirki ya rasu sai su ka masallaci su gina a gurin ya ce wannan su ne mafiya sharri cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin ma manzara sassalam ya ce shirarun nas man tudurku masa'a mafiya sharrin mutane su ne mutanen da kiyama za ta cin musu kuma suna gina masallatai a saman makabartunsu kaga duka yana nuna aiki ne na yahudu da nasara wanda kuma yana daga abin da aka umarce mu mukhalafa musu sannan kuma dari'a ce zuwa ga aikata shirka Allah kare mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da matsatsawatarwa da yi har ma karshe karshe annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya kaga wani zai iya cewa ai a makka ne akai hani ko kuma harkon al'amari ne akai hani amma daga baya kuma an ce kaza to kaga wannan fi maradin ladhi mata fi a rashin lahi da mazalarsa sai bar duniya yana daga saban Allah bid'a shirka mutun ya mai da makabarta ita ce gurin zuwa ya dinga roƙon Allah sune ubadul qubur kuma irin waɗannan mutane samu su alama ce ta tashin kiyama saboda kaga a wancan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hodi ai babu abu sau da haka yana daga alamatu kurdisa alamomin kusantar alkiyama kenan a mai da makabarta gurin ibada kamar yadda yau muke gani za ka iya samun an tsada dama makabarta kudin da ya wuce iyaka miliyar yika har ma wani gurin za ka ga an mushi zeba da ruwa na zinariya kuma mutane suna fifita tahiya kubbare-kubbare sama da tahiya aikin hashi kaga da kawai mutanen da kenan in sun samu kuɗi maimakin ka biya musu haji to sun yi kwammace ka biya musu zuwa masa ziyarar ƙasa kaza ƙabarin waliwa na ƙabarin waliwa ne sau da itikadin su a gurin waɗannan ƙabarbin raƙin da akwai wani kwarara da za su samu na rahama da kuma kwarara na ilimi da ma kwarara na duk abin da kake nema suna ga cewa da akwai wani malala da wani tasiri da suke iya samu a kabarbaran waɗanda suke kwance cikin waɗannan kabarbaran a shari'a ta manzala sasalam abin da yake sunna shine akan zuwa ziyara makabarta don koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan zuwa makabarta don saboda tuna lahira kun tuna haitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah dan yin addu'a assalamu alaikum ala diyar qaumi minal mu'minina ka roƙa musu Allah su wanda suke kwanta da irin jinsin addu'ar da kai a sallar gawa roƙa musu gafara da kuma rahama koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kwance su suke da bukata wajen ka sau da ya zama ta insan in kaza amalu in da adam ya mutu duk aikin shi ya katse kenan su da suka mutu tun sun aikin su ya tsaya illa in suna da sarƙa shari'a kai kuma da kake kaidil haya aikin ka yana gudana iya daga kuma ibada ka addu'a sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yaka amsa addu'ar da bayan Allah suka ma ɗan uwansu wanda suke masu imani amma irin tsarin ziyara ta bid'a ta zuwa neman kwarara na rahama ko kuma kwarara na wata baiwa ko kuma a zuwa da niyyar cewa gurin mujabud da'awa ne in kai addu'a ana amsawa a kabarin wani wannan duk bid'a ne in kuma da niyyar zuwa gurin shi na kabarin yana da wani tasirin da zai iya tashi ya maka wani abu shi kuma nan kaga katsan shirka ne saboda amfanarwa cutarwa wannan a hannun ubangi subhanahu wataala yake ko manzannin Allah da mala'iku ba su mallaki wannan ba ga wanda ya sa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsananta qalat ta ce walaula zalika la abrazu qabara ba dan gudun hakan ba la abrazu qabara lalle da sun fito da kabarin shi ma'ana da maimakin abin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki kenan da an binne shi a makabarta ta baki kenan gudun wannan abin gaira an ni akhsha tace sai dai ni ina jin tsoro an yi takada masjida yana daga abin da sahabbai suka tantauna akai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina za a binne shi makabarta ta baki za a binne shi ko a ina za a binne shi sai sai dina Abu Hurairah sai dina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin annabi akan binne shi ne a gurin da ya zamanto Allah ya karɓi shi shi yasa ya aka binne manzala sallallahu a dakin Aisha radiyallahu anha haka kuma aka binne mahaifinta sayyidina Bakar a dakin ta aka binne sayyidina Umar daga nan gurin ya zamanto duk lokacin da za ta shiga ta kan sanya hijabi kaga kenan inda aka binne Annabi sallallahu alaihi cikin nan dan saboda me ya zamanto Allah ya tsara kariya ce kan kariya shi yasa an tambaya Abdullahi ibn Abbas Allah ya karɓo wannan addu'a ya ce kware Allah ya amsa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn Qayyim yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu fa ahatahu bi thalathati al-jibran fa ahatahu bi thalathati al-jibran hatta qada arja'ahu fi izzatin wa himayatin wa siyan yace Allah ya amsa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba izagaye kabarin shi bi thalathati al-jibran da katangu guda uku hatta gada arja'ahu hassa sannin shi zaman to fi izzatin wa himayatin wa siyani cikin izza da kariya da kuma tsari na ubangiji subhanahu wataala kulafa da suka yi haka aka zo ga kabarin bayan katanga ta ciki aka yi wani rufin katanga aka sa aka ƙara kawo aka ƙara zagayewa sai kuma ya zaman to an yi ma abin maimakon a yi kusurwa yadda za ka gane ga alƙibla kuma sai aka juya shi aka yi mishi kenan sukurwa uku sai kuma aka kawo hallon da aka mushi wata kubba-kubba ya zamanto a zamanin wannan nasu an bi matakai-matakai guda uku sau da haka da aka zagaye da katanga ɗaya bayan ɗaya ta yadda zai zamanto kenan babu dama wadda wani zai je ya mai da gurin alƙibla ya dinga bautawa kenan ba ka da wannan damar wannan kariya ce ta Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi ta ce walaula zalika ba dan wannan addu'ar ramazana sarsai ba ko kuma ba dan gudun kar a mai da kabarin manzala sarsal mai zama gurin bauta la'abarazu kabarahu da sun binne shi a waje shi ne la'abarazu ba wai a tono shi ba a yi wani a alburus ɗin ma'ana he ya zaman to an binne shi kenan a wajen nan gurin abin ne shi a makabarta ta baki amma abin da aka ji tsoro kenan gaira an ni akhsha an yi takaza masu gida ta ce ina jin tsoron ka a mai da shi gurin ibada shine masallaci wannan kariya ce ta Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana kenan haramcin mai da wannan makabarta ta zama masallaci kuma yana daga alama ta tashin kiyama a samu mutane suna irin wannan wanda zaka ga a duniya halma iya da guraren da aka yi kashe ma kuri kuma mutane suke fifita shi ma gurare wanda suke na hubbara hubbare ana fifita su akan ma guraren da suke muƙaddasai kuma akan tanada gari ana ziyara kaga manzo Allah sallallahu yayi hali la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid amma tare da haka kaga yanda wasu kasashen ma jigon kudin shiga su akwai kudaden mazar mazar inda yasu fake da cewa ɗan yawon bude ido ne ɗan kaza ne kaga ana ta cincirundo ana tahiya inda zaka lissafa adadin bakin da suke shiga masar wanda ba na neman ilimi ba kawai masu zuwa don ziyara to abin zai baka mamaki haka irin su kenan iraki bagdad yadda su ma ake ta tururuwa ana tahiya abin sai baka mamaki haka irin su senegal ka gani duka da sauran kasashe wanda suke na abin nan su maroc kaga haka ake ta cincirindo ana dandazon tahiya saboda kawai zuwa ziyara ta gurin da yake yawanci ma kasashe ne na cikin tuniya zama turbaya inda za a tona ma to babu wani abin da za a gani saboda in dai ba annabawa ba duk wani wanda aka binne shi dai akwai adadin da min aka raƙana kofiya na wani domin na nufin jikin taratan ukhra ƙasan nan dai da ita aka yi to za ka samu sai an koma ƙasa wanda Allah ya haramta ma ƙasa ta ci namansu annabawa amma duk wani bawan Allah ya dai a ɗauki lokaci lokaci kaza lokaci shekara kaza amma ƙasan nan dai ƙarshe ita ce za koma to za ka ga kenan suna ta cincirindo ana ta tahiya wani ma wala Allah ana ziyarar shi kuma yana cikin azaba kamar da shakku Usman ya ce rufa qabr yuzar wa sahibu finna so da dama zaka ana cirundo da gosulan tahiya ziyarar kabari ana neman albarka ana roƙon na kabarin ya bada aljanna ana roƙon madadi wajen shi ana roƙon rahama da farara shi kuma tunuma yana ta kan shi yana cikin azaba Allah kare mu saboda haka yana daga fatan basira mutum ya je yana roƙon wanda bai iya tunkuɗe ma kan shi mutuwa ba kai kuma ka je kana roƙon shi wanda ake roƙa shi ne alhayyul ladhi la yamut subhanahu wa ta'ala imam al-bukhari ya maimaita babu ma ja fi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam magazi ma babu maradun nabi sallallahu alaihi wasallam wafatihi babu salati ala nafasa idza matat fi nifasiha sallar da za a ma mace wadda take mai jegon da ta mutu tana nifasi rashin tsarkinta ba zai hana ba a yi mata sallah saboda ita ba ita bace ba mai yin sallah ba za a ce ba ai ba ba tana halin da haramun ta yi sallah kaga ita wannan sallah ai imamu ta ita ne za a yi saboda haka babu alaka da nifasin ta za a yi mata sallah sannan kuma tana daga waɗanda suka yi mutuwa kyakkyawa shine mutuwa wadda take ta shahada tana da hukunci kenan bangaren abin da ya shahi daraja da fifiko amma bangaren a haka mu wanka sa turare duka wannan wanda ya yi shahada shahada da ba ta fagen daga ba duk za a yi mashi an samura bin jundub radiyallahu anhu qala sallaitu ra annabi sallallahu alaihi wasallam ra'atu matat fi nifasiha fa qama alaiha wa sataha daga samura bin jundub Allah kare da gare shi yace sallaitu ra annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah bayan manzara sa alam ra'atin ga wata mata matat fi nifasiha macen ta mutu wajen aihuwa fa qama alaiha wa sataha sai annabi sallallahu alaihi wasallam tsaya alaiha dan yi mata sallah wasataha bangaren tsakiyarta wanda yana nuna akwai bambanci tsakanin gawar da za a ma sallah mace ko namiji namiji za a tsaya bangaren kafada babba ne ko yaro amma mace abinda sunna ta tabbatar shine za a tsaya tsakiyarta wannan shine duk da cewa an samu daga cikin mazahib kamar malikiya wasu suna ganin cewa za a tsaya kina a mankib na mace bangaren kuma namiji ya zamanto shi kuma wasa hikimar tsayuwa a tsakiya ta mace wallahu alam malamai suka ce daga ciki da kwai suturce ta da kuma kare ta kaga ya zamanto bangaren tsakiya ne shine ta ya zamanto sutura a gare ta wannan hadisi yana nuna mana mutum ya mutu da janaba ko mace ta mutu tana biki duka wannan rashin tsarki baya hanawa a yi ma mutumin sallah saboda ita sallah tana da alaka da wanda suke sura yayi saboda haka shi dai mai sallah ya zamanto yana da tsarki sannan kuma ya nuna mana bambanci tsakanin mace da namiji na hasallar gawon mace ce kana samun da yawan da ba su iya bambantawa sai mutum ya zo tsaya ko'ina shi kuma koyi da sunna albarka ne ga su masu albarka ne ga shi kan shi ma mamacin duk lokacin da wanda zai yi maka sallah ya zamanto na daga ahalul taqwa ahalul ilm to kaga ana kyauta tsammani saboda ai neman ceto ne shine hikimar da kake ga yan zo sai a duba waɗanda ake kyautata musu tsammani sai a gabatar da su sai a gabatar da su cewa su yi sallah shine kuma hikimar yin wasiya wani lokaci da wasu sai su yi wasiya musamman ma in kana ga cewa da akwai wasu dangin da za su zo su yi karfa karfa ko kuma kana ga da akwai su malam na garin kaga akwai su malam mai anguwa wanda shi anguwar tashi ce babban lima a ce shi ne ai limamin waje ƙa'ida kaga sai zo banga-banga ce ai shi ne mai abin don ana ga cewa da kwai 'yan barnina iya 'yan su ne malamai su suka sani su kuma daga nan ma tana yiwa suna daga wanda sallar ta su mabuta su ka gani sau da mutumin da zai yi ta ƙarin wani abin da yake abin ya saba ma musulunci ko kuma mutumin da da ƙasar shi wani ma ana kawo mishi ƙashin mutum yana gama ana kulumboto wani da abin nan yin shi wani da layin zana wani da kaza ya zo tsaya maka sallah ana zancen cewa mamuma a samu wanda ba su yi shirka ba shi kuma wani ya wani kurciya ya bar gari ya haukata wancan ya raba arman wancan da ƙasar shi zai buga ya ce ƙasa ta ce kaza boka ya maka sallah kaga kai da ake neman abin nan to shi yasa ake yin wasiya da wasiyan ma ya aka kare balle ba wasiya kaga ai mun ga wanda da wasiya ma ake hudo ta a karanta ta amma sai kaga waɗansu malaman masu son girma da girman kai sai su zo karfa karfa saboda rashin tsoron Allah saboda dama wasu malamta ba su yi tabarin Allah duk wanda ya malamta dan Allah da wasiya ka san matsayin ta musulunci aka zo aka ɗauko ma wasiya to ayar wasiya za a kurce cikin ƙur'ani komi kake so shi wanda zai mata shi wasiya aka ɗauko aka ce ga wannan tana da wasiya ta yi wasiya kuma kai ka ce kai ne duk kai kowa iya sallah ko kai kai kowa tsoron Allah ka ce kawai kai in ma kahuri ne da ya ce zai mushi sallah kai mai damuwa ka mutum da ya wasiya ya ce kahuri ma zai mushi to hemi kuma karshen ne duka ta tago to kaga wannan duka iya daga kuskure kuma wani lokaci ana samun rikici mafi yawan mutane sun suke barin rikici duk wanda kasancewa lalle lalle yan uwanka waɗanda kuna da bambancin fahimta ne da su kuma in ta Allah ta zo za a yi rigima to bai kamata ba ka bar al'umma cikin duhu in har za a iya samun wanda wasu tsofaffi ne ma da tijani za su yi wasiya wasu har su kai gidan sarki ka gani wasu har gidan sarki suke kaiwa su kai kaza duk sai sun kai gurare ga shi kaza kaga shi ke nasu yanzu saboda sun san tsiyan da an zo a ce kaza ka gani akwai latijan da a birni ya rasu ba jan kaga haka yi ya kai ma sarki abin da ya ce to gashi ana rasuwa ga wagar sarki ya ce to lalle ga yadda za ya ce ga malamin da ya ayyana yi wasiya saboda haka shi zai mutu to irin wannan abin ya kamata ya zama muna ala basiratin saboda ita mutuwa kowane lokaci tana iya zuwa hadisin ibnu umar manzala sallallahu alaihi wasallam yace kar dare uku ya huce ma mutum akwai wasiyar babu haƙƙi ga mutumin da yake da wasiya dare uku ya huce ba tare da ya rubuta wasiyar shi wajen kanshi ba irin wannan ba ma wai wanda suke rawa zaka ga hatta da wani ma wanda ma an san malami ne ma na sunna ana samu haka wanda ma da'iya ne ƙarshen dai tuka tuka da'iya ne ma na izala kaga ba ma ɗan izalan ba mai ma wa'azi ne kan izalan zai mutu amma ɗan uwa su karfa karfa su ce namu ne ko a yana zama nasa kuma inda shi yana da rai in shi ya zo zai tsaya sallar za su ce kada la kuce mana nan gudu saboda su auren su shi kin ba musulmin kirki ba to ya za a yi wanda kai baka rawar na ishi kuma yanzu in ku har kuna ga ɗaya ne to ya kamata duk inda aka yi mutuwa a bar malam iliya ya sallah in duk ɗaya ne ya zo sai a bar malam iliya ya sallah ko kaga shi kenan amma me yasa ba ku yarda ba na me yi kuma shikenan mu kuma sai na ku kawai yazo mana karfa karfa ya ce shi zai duk inda aka yace wancan sai zo mu ba mu da malaman ne kaga wannan duka yana daga rashin adalci wanda a ce ko limami ko ladani kaga an samu limami na izala ladani na izala eh ka gani in har misali za a samu wanda ya gina masallacin karkara ya mutu wani ya zo ya ce shi zai mishi sallah kuma ga wasiya galima a gaban mota an zo da shi ga abin da amma wani ya tsaya ce allon baran shi zai ma wanda ya gina masallacin karkada sallah to waye kake gaba za a yi wannan ba ga gani aka dinga rikici allah saka ma habibu da albarka ya banga jimana tun kuɗi shi tun gudu ga gani san komi a gaba tun kuɗi shi ga gani ga wasiya ana cewa akwai wasiya akwai wasiya aka zo na ladani ya rufe na ladani shi ma haka ka gani an zan shi sanannen ladani ne kawai ne zo ba za maka gariya ga malam babba kikirkikir matasa suna kamar su zunguri suna ba wannan abin suna nuna mai yatsa jikokinka sau da dama alhurman mutum bin ƙuran da suna in har baka yi wannan ba ai zalunci ne a zalimi yana da ɓarawon yin sacika yana da daraja me kake tunani ɓarawon wasiya barawon dukiya ke balle barawon sallakawa an ce ma gashi sai ka zo kai karfa-karfa kuma gashi an ce ma da wasiya kuma an ce mutumin nan ga yadda yake wannan sura ce ta irin abubuwan da yake gudana ya kamata ya zama to kenan kowane lokaci muna hutar da mutane da kanmu mu dinga hutar da mutane kenan samun hayaniya da hatsaniya ya zama to mutum ya yi wasiya ta kirki sai dai allahun mutum yana ga kowa ma mishi sallah ba matsala to wannan kuma daban babu kiratu fata ta kitabi alal janaza eh mana kakan mutane ka koma mai sallah shikenan ka gani amma akwai mutanen da wani kamar ka tunkuɗe shi wallahi akwai mutanen da musulmcin sama abin tuhuma ne ko su za su yi karfa karfa su zo su yi sallah wani ya rasu wani aka kira ni katan fasiki fasiki tubra kawai ya zo shi bagazan bagazan bagazan kawai shi ma san bai cancanci ba abu Allah shi ma kanshi ya san bai cancanci kawai da ke mai ba da kuɗi ne aka kira shi kawai shi ma da eh ni shi kenan kawai daidai kenan ni kuce so ku kuce na an ƙare shi ne dai lazumin aure eh ba dai kun dai ya rabu shi kenan babu kira ta fatiha ta kitab alal janaza karanta fatiha a bisa sallar gawa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu salla ala janaza ibn abbas ya ma wata gawa sallah fa qara bi fatihatil kitab sai karanta alhamdu qala yace li ya'lamu annaha sunna aka ce me yasa ka karanta ce li ya'lamu annaha sunna saboda su san cewa lalle karanta ta sunna ce wannan kuma shine saboda duk inda sahabi yace sunna bai nihin sunna kowa ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qaulu sahabi min as-sunnati aw nahaw umurna hukmuhu ar-raf'i walau ba'da an-nabi qalahu bil asri ala sawabi wa huwa qawl al-akthar wannan shi ne abin da yake daidai duk inda sahabi ya ce mini sunnati to hukumce shi hukumci hadithi ne wanda yake marfu'i kamar yadda malamin suka bayyana saboda haka kenan in ka zo tsaya sallar gawa bayan kudurta niyya sai kuma kenan mutum zai yi kabbara sai kuma karanta suratul fatiha sai ya kuma kawowa kabbara ta biyu sai kuma ya zo da salati na mazo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ka kabbara ta uku sai addu'a ga wannan gawa sai kawo ta hudu sai addu'a ga gawa ko addu'a ga kai shi da dukkanin ragowar musulmi in ya karo ta biyar ya kara sallah addu'a ga gawa ta shidda ya kara ga gawa ta bakwai ya kara ta zago dai ya kara kenan duk mutum yana iya yayi wannan wannan din sannan kuma akwai bukatar ya zamanto wanda zai tsarkake annabi sallallahu alaihi ya ce in za ku mamaci addu'a fa akhlisu lahu du'a ku tsarkake addu'a a gare shi kaga ana bukatar ikhlasi shi ma wannan sai an kula da ake nesa da wasu wannan din abin da yasa ai ba wani abu ne da koi wanda dan kudi yake to kaga an ce fa akhlisu lahu du'a kai kuma wanda zai ma sai da aka biya shi ya maka in babu kudin ba zai maka ba shi wa abin nan a hili take dan izala in yama sallar gawa ba a biyan shi dan izala in yazo shi yayi addu'a ba a biyan shi ɗaya zara ya abin nan ba abin shi yakan yi ne kawai don koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine lazumin ahlus sunna amma kun ga za a zo in bahu aka cika da kuɗi akwai yanda nan za su raba kuma za a yi faɗa ma kan kuɗi kuma kaga mu shaida ne an zo za a ma gawa sallah ba raba kuɗi ba aka raba aka yi ba daidai ba aka tsaya malamin ɗaya ke cewa ɗin sai na hallaka ka shi ma na zai kaza na kai na hallaka suna shirin za su yi kutuho muka shiga tsakani za a yi kutuho billahi da zila ilaha za a yi kutuho kuma shi yana sai na hallaka ka yana kai na hallaka ka shi yana abin nan ka gani muka shiga tsakani aka ce da Allah ku yi hakuri malamai a mata sallah akai abin ne ai hakuri ku malamai da hakuri aka san ka gani saboda kuma saboda yan canjin wannan ne kuma abin gumyan ma wanda ya rasu shi ma malami ne kaga a ka'ida ai ko yan kwaya sun san dan uwansu a ka'ida masu aiki yan daudu ma bajo ake cewa ko me suke yi junan a taimaka ma wani ya shiga musiba to ai wannan malami da dan uwanku ya kamata a ce shi kyauta za mu shi ya zai malam ya rasu abokin aiki ya rasu kuma a ce shi ma abokin aiki ya ai hada kan yan canje shi ai a tattara tun da abokinmu ne go akai ma iyalin shi ka gani to kaga wanda ya shi ya jama kai tunda mu ba mu wannan abin mu ba mu amsa kudi sallar sau da ita suna da yawa ai ibada ce farko kifaya ce ba buƙatar kai sallah a biya ka sallar da kai kai sallah kuma sallar da kai ta gawa ka ce sai an biya ka wannan ka gani wannan shine kuma ma da yawa ma wasu ba su iya ba sallar gawa sau da yawanci malaman da suke na gehe-gehen nan karatunsu mafi yawa kawa'idi ne a halari ita ku sallagawa sai ka je a shimawi daga a shimawi ne abin da ya sama ke da sallagawa to akwai yadda billahi lazin ya ida ka ce mushi me wai malami ake karanta Allah ya reka yanka shi ko dan karambani ne a karambani ne kuma wani karatun shi dama bai huce ba hizu goma hizu biyar to kaga wannan duka yana daga abin da labudda a yi haƙara shi kuma malami ya ji tsoron Allah kar ya zo shi shi kuma bai iya ba abu ya shiga imam mutum sallar gawa shi kuma ya ji tsoron Allah kaga kamata in baka iya ba ka kauce ka bar musu ga wasu ba ka zo ka yi kankan baba ka shiga kai abin nan dan saboda kawai a baka kudi babal mayyit yasma'u khafqan ni'al babal mayyit baban da zai zai bayyana mana cewa al mayyitu mamaci yasma'u khafqan ni'al yana sauraron kadawan takalma kadawar takalma saboda wai matsar yadda ake dawo maka da hankalinka da hawaskinka ka dinga jin komi raɗan to hatta da kaɗawar takalma wanda suka zo binne ka kana cin wannan kaɗawar takalma su kana jin shi amma wannan ba yana nuna ba wani ya ce a to tun da kaga ana jin ma hafukan ni'al kenan ya nuna kun ga daga nan ma da takalmi ake shiga makwantai sunna shine akan shiga makabarta kafa babu takalmi sunna akan cirewa takalmi kamar yadda hadithi na bashir al-qasasiyya ya karantar da wannan kenan sunna akan cirewa takalmi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwalla mun kira yace ya sahibi na'alain alqini alaq ya sahibi sabtiyatin alqini alaq ya kai ma abujin cire wannan takalma na kama abujin ta takalma nace mamiyan fata cire takalmanka saboda haka ya ce sai na wayewa ne na gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam sau da aka sai na cire kenan makabarta in za a shiga sunna ka kwabe takalminka ka ajiye shi a farko shine abinda hadisin manzara sai tabbatar haka imam ahmad Allah ya shi da rahama da yawa daga magabata akan wannan suka tafi sannan kuma bai takaita ba sai takalmi na jemammiyar fata fahimtar da ibn hazm Allah ya shi da rahama shi kuma sai takaita sai a wannan ko ma wanda takalmi ne in an zo shiga makwantai akan cire shi yasa imamu amar in zai je sutura tun a gida ke ake takalmi shi shi bai ma tahiya ma gurin sutura ma da takalmi tun a gida ma ke kwabe takalmi shi shi kenan sai aje saboda matukar bin sunna gani tun da gida ke kwabe takalmi shi rahimahullahu ta'ala na wa alaikum salam yana iya sa hamata duka almuhimmu dai kakka taka shi eh almuhimmin karkata kana iya sa a hamata kana iya riƙiya ka samu wani shauka haka ka ashe kana iya duka mutum yana iya wannan duka wareka almuhimmin dai mutum ya kwabe allahumma kawai inda ya zama duk gurin arangiya ce da kaya to kaga nan kuma addararu ya za duk abin da addini ya umarni kuma to larura kuma ta tana kauda wannan wannan ne saboda haka kenan in guri ya zama misali duk kaya shukoki ne na aduwa sai kaga duk inda zaka in ka daga kafa nan can ma shi ne amma inda yadda za ka ɗan bibiya shi kenan don kan mutum ga wata jeli-jeli abu katari tun da akwai makabartan da za ka katari ne kenan mutum sai kuma inda ke da tsananin rana shi ma kaga inda tsananin zafi kenan wannan wani darara ne wanda kenan mutum zai iya ya kawar da wannan kenan ko kuma ya shiga da shi sai ya taka shi ta yadda zai zama abin nan koyi da sunna a cikin dukkanin al'amuran albarka ne kuma barin karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharrin da yake samarwa yaduwar bid'o'i babu inda za a je wata sunna face sai bid'a ta tsaya matsayin mazaunin wannan sunna ne sannan kuma kaga yawan aikata bid'o'i sabawa karantarwar ma'aiki yana jaza fitina fali hazar ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim saboda haka mu yi kokari kuma iya daga alkhairi mutum ya raya sunna man sanna fil islam sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha imam al-bukhari yace khairul muslimin rajulun ta'allama sunnata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa allama an anas ibn malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-amru idha wadi'a fi qabri bawa in an azashi cikin kabari ana mai kamtun kabari ta bangaren kenan arewa akan fadin bismillah wa ala sunnati rasulillah ko kuma millati rasulillah wa tuwalliya aka juya wa zahaba ashabu abokanan shi suka juya hatta innahu la yasma qara'ani alihim har ma yakan jin karan takalman waɗannan ƴan uwana shi atahu malakani malaiku bi sukan zo mushi baqa da su zaunar da shi fa yaqula ni la sai su fadi mushi ma kunta taqula fi hadha rajul menene abin da kake cewa dangane da wannan mutum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana manzo sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu yace ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ina shaidawa lalle bawa ne na Allah kuma ina shaidawa manzo ne na Allah fa yuqal sai a ce undur ila maq'adik minan nar ka duba gurin zaman ka da a wuta abada laka Allahu bihi maq'ada min aljanna Allah ya masanya maka da gunda zaka zauna a gidan aljanna ma'ana Allah subhanahu wataala zai nuna mishi dan ya san dacewar da ya da nasarar da ya da kuma kuskurewa da ya yi duk lokacin da kaga ga nikima kuma ga ni'ima to kahi mahi kahi jin daɗi kan jin daɗi kaga gehe ɗaya za ka ce ka na auna arziki ka gani saboda haka sai a nuna mishi dan saboda ya gane kokarin da ya da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya mishi gamnakatar saboda haka qala annabi fa yarahu ma jami'an sai gansu duk gabaki daya ya ga gidan da dashi zai shiga inda ya kuskure ya ga inda zai shiga yanzu da ya dace Allah datar da mu wa ammal kafir amma kafiri awal munafiq ko kuma munafiki fa yaqulu sai ce saboda munafiki nifaqun yataqadi kaga shi ma dai kafiri ne saboda haka kenan wanda yake mai imani ana zawa daukar ran shi tun daga nan zai samu bishara ta mala'iku da kuma irin yanda zai ga jakadun Allah da fararen fuskoki da kyakkyawar shiga tare kuma da wani kamshi na musamman da kuma bisharar da za su zo mashi da ita ta cewa lalle ya gama da wahala kuma aljannar da ake alkawali tabbas iya daga waɗanda za su gaje ta qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yarahu ma jami'an kuma Allah yakan tabbatar ma wanda ya mutu da tauhidi abinda ka mutu akan shi ake tada mutum saboda haka fa yarahu ma jami'an wa amal kafir aw munafiq fa yaqul la adari zai ce la adari ban yi sani ba ma'ana sun tambaye shi dangane da manzalar salasalam tun da ai dama shi layar liqa Allah bai kaunar haduwar Allah subhanahu wataala wanda ya san cewa da akwai abin da zai riska bayan mutuwa ya san cewa akwai wata rayuwa da ake yi bayan mutuwa kaga shi yasa sai yake yin aiki ka gani ya yi waladzina wa mutaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin to shi mai imani ya san da wannan shi yasa ake jin tsoron mutuwar ma saboda me abin da zai fuskanta bayan mutuwa shi yasa kuma yake aiki mai kyau saboda me abin da zai tarda yake kuma nisanta duk abin da Allah subhanahu wataala ya hana amma su kuma waɗancan waɗansu daga cikin su ma dama ba su ma yarda ba akwai wata rayuwa ta farko ba su ma yarda balle ma ai aiki suna ma musun abin suna ma istihza'i ma suna izgilanci suna cewa wai za a wai ta rayuwa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kaga su akan wannan suke kwatsam kuma sai ta faru to kaga mi kake tunani abinda mutum yake izgilancin sai gashi kuma ya faru fairawa ma jami'an kenan la'adari kuntu aqulu ma yaqulu nas zai ce ina faɗin abinda mutane suke faɗi fa yuqal sai a ce me wanda tambayoyin nan guda uku na cikin kabari in dai ba wanda ya mutu shahada ba shi ko wanda ya mutu shahada kaga ai alama ce da take nuna yana daga masu kolin matsayi ka gani waɗanda suke annabawa da manzanni daraja wadda take ta sama ka gani annabawa da manzanni sai siddiƙai siddiƙi ma ba mushi tambaye kabari sai shahidai saboda in dai ba tambaye ba shahidi to ai siddiƙi galashi tana sama da galashi shahidi to in ba tambaye ba shahidi kenan ba zancen tambayar wanda yake siddiƙi sai kuma shahidai su ma waɗannan ba a yi musu wannan tambaya sai kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima a bisa aiwatar da waɗansu abubuwa na gari kamar misali a samu mumini ya rasu a ranar juma'a mumini ya rasu a daren juma'a mumini ya karanta suratul mulk ya mutu a daren da ya karanta suratul mulk mumini ya yi wani yanayin mutuwa daga mutuwa wanda suke na shahada kaga duka waɗannan ɗauke musu amma in ba nan ba lalle wannan tambaya ta kabari gaskiya ce kuma ana yin ta ga dukkanin wanda yake musulmi ne ko kafiri ba bambanci wannan yake nuna mana kenan su ma kafirai abubuwan tambaya ne akan usul da kuma furu su ma za a tambaye su a cikin kabari wanda yake mai imani ana tambaye shi marrabuka ai dama ya rayu akan tauhidi akan aqida ta garzai ba da masa nabiyuka ai kaga dama yayi rayuwa wadda take ta bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinuka yayi rayuwa addinin musulunci akan husha ana yake nuna hatsarin imani na wanda yake muqallidi wanda kawai ya ga mutane ne suna yi da za a samu wani ya rayu a gurin da yana iya yiwa ya san Allah amma sai bai damu ba da sanin tauhidi yayi rayuwar shi cikin shirka shi kawai ya ce ya ce kai mu ai waɗannan da suke waɗin tauhidi kawai mu abin da muka ɗauka yahudawa ne suna so su raba mu da abubuwan mu da muke an ce mutum ba zai kaza ba mu wannan mutane ce mana akan yahudawa ne wannan ba hujja ba ka gani in dai ka rayu gurin da zai iya yiwa ka nemi ilimi sai kuma ka ƙi ilimin ka rayu musulunci sallah yadda ka kawo mutane suna yi alhali sallan nan da aka yi mi'raji da manzala sallam bayan ma ji sarasa ya amso sallah a asuba sai da mala'ika jibril Allah ya turo shi ya zo ya koya ma manzala sallam da ake sallah ya yi tsayuwa ya yi gabar harama ya yi ruku'u ya yi sujada duk manzala sassan yana yi ya koya ma manzala kuma a ki hausa ma mumbari ya koya ma sahabbai sahabbai suka koya ma tabi'ai tabi'an nan suka rubuta sallan manzala salasalam sahabi wani annabi salasa ya koya sallah ya yi kaza ya kaza ya kaza aka rubuta zamanin tabi'ai aka zo aka rubuta aka sa a littattafai littattafan nan dai ga sunai shekara dubu da kaza duka sunan gurin littattafan da aka rubuta sai wani ya ce ai ƙarya ne wannan wannan ma ahalil kitabi da ake faɗi ai waɗannan littattafan su ne ahalil kitabi shi bai raba da wani kaza yanzu wannan sai zama mushi hujja ka gani saboda haka in mutum ya rayuwa ta imanin takalidi wallahi shi da wanda babu duk daya in dai gurin da zai iya yiwa ne ka sani ba ka sani ba to baka da bambanci da ba sanin ka bai amfana ma komi bai kwalu ladaraita za su ce ladaraita baka nemi ka sani ba wala talaita kuma baka karanta ba ladaraita baka yi sani ba wala talaita kuma baka karanta ba ko kuma wala talaita baka je ba baka bi ba aka karantar da kai aka koya kaga wanda yake nuna matsalar rashin tilawa rashin karatu matsalar rashin mutum ya je ne musali fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna ka gani saboda haka in baka sani baka tambaya amma ka zauna baka yi sani ba to wannan ma musiba ne baka karanta ba wannan musiba ne saboda za su gaya mushi wannan sun ma yi durabu sai kuma addake shi domin tsarakatin min hadidi da wata sanda wadda take ta bakin karni bayan uzanai tsakankanin kunnayen shi bai si husaiha sai ya kuwa kururuwa ya suma uha manyan ne duk wanda suke kusa da shi suna ji illa sakalai ne sai nauyaya guda biyu al'ummu guda biyu mutane da aljanu wannan ya yi nauyi a garisau da lamari ne wanda yake na barza a lokacin da aka ɗauki gawa za a kai ta tana cewa ya waila aina ta za abu na biha a lokacin aljanu suna shi amma wannan na cikin barza mutane da aljanu duk barza amma duk ragowar dabbobin da suke gehe duka suna sauraron wannan kururuwa da kuwa wadda kafiri zai ko kuma wanda yake munafiki zai wannan kuma da aka ce munafiki yana daga da kafiri yana daga murtaddi dukkanin wanda ya aikata wani abu daga ababe wanda suke nan da shi ma Allah ba zai mai muwafaka ba saboda yusabbita Allahu yusabbita Allahu alladhina amanu bil qawli thabit kaga Allah na tabbatar ma ma'abuta tauhidi ma'abuta imani inda zaka samu wani yana istihza'i da azaba ta kabari kaga ayyin istihza'i da ita zai iya fidda shi daga musulunci wani ya aikata abin da yake ridda to yanzu wannan ba zai iya ba za a datar da shi ba a bisa wannan ba da hamsin wanda ya zama tona da al'irada an dinillah ba ruwan shi da addinin Allah shi adawa ma yake ba ba kuma abin da take nuna mana adawa shi bai karatun ba ba iya sa ɗiyan shi ba makarantar addini amma zai kashe kuɗi ko nawa ne makaranta ta neman duniya wadda ba ma lalle ba ma yaron ma zai amfana da ilimin zai iya yiwa ma ya mutu kafin ya samu aiki sai dai kawai takarrun kuma takarrun nan ba haɗa malaf na shi ta yi ba a ajiye ne a ƙarƙashin kanshi daga dai inda ya mutu an riga an ƙare yadda kuɗi ba za su amfana ba wannan ɗulin shaidun da wannan aikin banza ne don ma wani mutum ya mutu an zo an tsaya gurin kanshi ana cewa ya yi waye ya yi waye aikin banza ne babu wani tsayar da zai tsina na mushi sau da haka wannan duka ya shiga karkashin Allah kare mu ubangiji subhanahu wataala datar da mu ya maimaita shi azna azba ma ja fi azabil qabr azaba kabari cewa hakkun ne duk wanda ya tahiyar da rayuwar shi akan abin da ba addini ba ya nuna ko oho da addini to abin da zai zama komar shi wannan ba zai halka ba kuma ya lokacin da aka danna shi a cikin kabari sai lokacin da ya ga munkar da nakir sun tashe shi kai ɗan adam wanda ƙaran takwaran kwatsa ma yake ƙoƙarin yake sumar da kai yake kashe ma mutum ƙaran takwaran kwatsa in dai kana son ka gane kai ba kowa ba ne sai ka tunkari ya takwaran kwatsa take babu man ahabba dafana fil ardil muqaddasati aw nahwiha baban da zai bayyana mana hukuncin mutumin da zai so abin ne sha ƙasa wadda take mai tsarki ko wani abu makamancin haka mutumin da zai wasiya ko ya nemi musa abin ne shi a ƙasa wadda take muqaddasa mai tsarki kaga ko dai baitul maqdis makka madina waɗannan suna daga muqaddasai ana bi hurairah radiyallahu anhu qala ursila malakul maut ila Musa an aika mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa alaihi salam falamma ja'ahu sakka lokacin da ya zo wa annabi Musa alaihi salam sai annabi Musa ya tantsama mishi mari aka ce sakka shine mari a lokacin kenan kaga an tura shi mala'ikun Allah sukan zuwa a sura ta mutane annabi Musa alaihi salam bai sanin cewa wanda ya zo mishi mala'ikan mutuwa bane ba saboda mala'ikan mutuwa din yana zawa annabi Musa sai ga mutumin ya juya ya ce mishi ka karba kiran ubangiji ajib da'wata rabbik amsa kiran ubangijinka to kaga annabi Musa alayhi salam akwai ire-iren barazanar da ya tunkare ya dinga tunkara ta cikin bado Isra'ila da abin saboda haka mala'ikan mutuwa yana zuwa annabi Musa alayhi salam sai mushi wannan abin da zai nuna mana kuma hadisin karshe zai nuna mana cewa annabi Musa alayhi salam ba wai ya san mala'ika bane ba saboda man ahabba liqa'i Allah ce ababtu liqa'i kuma annabawan Allah su suka yi kowa kaunar haduwa da Allah shi yasa babu wani annabin da za a ba zabi face ka fifita Allah subhanahu wataala manzo Allah sa sai ce fi rafiqil a'la falamma ja'ahu sakahu sai ya mare shi faraja ila rabbi a wata ruwaya hamma sai da irin shi ya fita faraja ila rabbi sai koma zuwa ga ubangijin shi faqala yace arsaltani ila abdin la yuridul maut ya ubangiji ka aika ni zuwa ga bawa daga bayanka ila abdin zuwa ga wani bawa daga bayanka wanda la yuridul maut baya nufin mutuwa faradda faradda Allahu lahu aina sai Allah mai ma mala'ikan mutuwa da wannan ido na shi wa qala yace irji sai ce koma fa kulla ka ce mishi ya da'u yadahu ala matni saurin ya dora hannun shi a doran a bayan takarkari maraki falahu bi kulli ma ghattat bihi yadu yana da adadin rayuwa gwargwadon yadda hannun shi ta rufe na fata wannan bi kulle sha'arar sana kowane gashi daga gashin wannan maraƙi to an ba shi shekara guda ya je ya ɗora hannun shi a bayan maraƙi abinda gasun da wannan hannu nashi ta lullube to kowane gashi ƙwaya ɗaya an ba shi zai rayu shekara guda kaga dai misali ka dora hannunka a gashin maraƙe bayan maraƙe ai baka isa baka iya lissafa ƙididdigar gashin da ka binne to ya ka ce kowane kuma shekara ɗaya kowane shekara ɗaya ƙala ya ce ai rabbi ya ubangi kaga mu ne muke ga tsayin abin duk yadda za a rayu duk yadda za a je ƙarshe ne dole yau kamar gobe ne ma kuma la ba su kuma illa ka nafsin wahida duka rayuwar ya take ya har su annabi nuhu alaihi salam falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman malaika mutuwa zo ya kaga duniya ce kamar gida mai kofa biyu ka shiga tanan ka hota tana shikenan ka shiga tanan ka hota tana wanda suke wuta kare kada za a ce musu ku zamana a wuta ke duka ƙasa ta duniya farin ciki za su sun san da yau da gobe sai abin ya ƙare ka gani saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ce kai wannan qala ay rabbi thumma madha ya ce ubangiji bayan nan kuma ha ƙare ya ce sun malmauti nan kuma sai mutuwa bayan adadin ya ƙare ƙare sai ce fal'an a karɓar na yanzu ma in dai hali duk yadda dai na rayuwar mai ƙare ya ce to yanzu ma akwai yadda inda ya sani a karɓar shi a yanzu ya fi zuwa gaba amma rashin sani ne muke gudun mutuwa akwai yadda rayuwar da zai kaga ai me amfanin rayuwa khairun nas man tsala umruhu wa hasuna amal mafi alkhairin mutane a samu tsawon kwana kuma aiki mai kyau amma mafi sharri a samu tsawon kwana kuma aiki bai da kyau ina son in rayu kuma aikin da nake yi ba aiki bane mai kyau to kaga kenan musiba ne ashe mutum ya rasu ma kafin nan kafin ya kai wasu shekarun ya yi mushi saboda yawan shekarun da zai yi kuma yana ƙara ma kai shi zunubi ne da azaba da kuma bala'i Allah kare saboda haka kenan annabi Musa alayhi salam Allah ce sun malmat kare ce fal'an Allah karɓi rena yanzu فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة سير الله Allah ya matsar da shi zuwa ga ƙasar nan wadda take al-muqaddasa mai tsarki baitul maqdis wadda ya fita ya niyyar tahiya ramyatan bi hajari gwargwadon a matsa shi gwargwadon jefa dutse kaga ba wai ya je tsakiya ba kawai saboda ai ce ai fal'an yanzu to kaga in ku har zai nemi sai ya je tsakiya ai da kwai daukar lokaci amma ya nemi alwarma a karɓar shi yanzu amma kuma kenan a matsa shi zuwa ga waccan ƙasa gwargwadon kenan tun da ya ce fal'an ya zuwa kawai wutar rai in ba wannan bai to ƙafa shi ba zai iya cirawa ba za a cire da kaga shi ne sai ce to allah kenan alhurma kuma zuwa ga kale kaka ga wannan ardul muqaddasa ƙasa ce wadda allah subhanahu wataala tsarkake ta ƙasa wannan to me kake tunani kuma ga bayan da allah tsarkake bayan allah masu bautar guri wanda yake mai albarka wanda yake tattare da bauta mu Allah subhanahu wata'ala masallatayya a samu cewa mutum yana nesa da guri mai tsarki ka samu wani shi da masallaci wani ka gan shi a masallacin ango su sallah asuba to ka tabbata mutu a kai a gidan shi ko na al'amari akwai ɗanda in ka gan su a sallah asuba to wani abu ya hoyi in ka gan su a sallah kai dai baka gan su ba in ka gan su kai to kawai ba lafiya akwai abin da ya hoyi ka gani wani kuma zai mutu masallaci a gusa ya dinga kwatamci gidan shi nan nan gure ya za a ce a masallaci an goko he ana kwatam ana kwatamta ma mutane kai ina alaka da masallaci saboda shi ba ruwan shi yana yawon kasuwancin shi kuma sallar asuba dama ya shekara ma la'alla bai zuwa kuma dama inda za a haɗu a sallar asuba da kaza kaga hanya mafi sauki ko a ce wannan ya zo yake zama guri kaza shikenan kawai kowa ya gane sau da haka ramyatan bi hajarin kala kala rasulullah sassan faloguntu ya ce faloguntu samma faloguntu samma da na kasance a can gurin da ina can da muna a can gurin la'arai tukun kabar da na nuna muku gurin kabar sallallahu alaihi wasallam ka gani saboda Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah sallallahu sai ce kenan ya ka matsa shi kusa da baitul maqdis na amma inda ina can da na nuna muku gurin kabar ila janibin tariqi yana daura da hanya inda kasifin ahmar wajen janya shi kwatamce dai wanda yake na abin nan tare da annabi sallallahu alaihi ya ce da ina gurin da na nuna muku daura da hanya dan da kenan da ya nuna kaga yana tsakiyar hanya yana tafiya sai ya nuna kenan daura da hanya yace kuma wajen janya shi ƙara ƙara kwatamce dalla dalla ubangiji subhanahu wataala yakan koyewa kabarburan annabawa saboda shirka masu shirka bautar masu bautawa kabarin manzara sassan kuma ma'aiki sai roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kare sa kabarin shi zama wannan ka gani amma duk wannan kwatanci hudu ne a ce ma guri kaza kabarin wane ne nan guri kaza kabarin wane ne nan waye ce ya gano kaga sun anan za ce inda ina gurin da na nuna mu to manzara sassan bai nuna ba waye zai ce ma kuma ainihin ga inda abin da aka yi a gaban wane ne aka yi ga gani sau da haka duk wannan da za ka ga su kewaye wasu gurara a ce kaza wani gurin ma kabarin ma da ake ta cincirin da wani wani kahuri ne allah da gwayan da kawo kabar wani musamman masu haƙi da cewa wali yana kaura da guri kaza zuwa guri kaza ka gani irin yadda wasu suka je suka samu suke ta abin da ya daga baya ka gane kabarin wani nasara ne dan yawon buɗe ido ana ta zuwa kuma ana ce kabarin ana ta abin da daga baya bayan bincike sai aka gane wani nasara ne irin yan yawan abin da ya je ya rasu gurin shi ne aka yi abin nan in suke ta cikowa da cincirin da ana neman albarka babu salata ala shahid hukuncin yi ma shahidi sallah an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatl awrin fi thawbin wahidin annabi sallallahu alaihi wasallam ka hada kankanin mutane guda biyu daga wanda suka yi shahada wanda aka kashe a yakin Uhud yakin da aka yi shekara ta uku da hijira ثم يقول هما كيتي أيهم أكثر أفضل للقرآن wannan su ne ya yi yawan har da cewa alkur'ani wannan su ne ya yi yawan har da cewa alkur'ani kaga wannan ya nuna mana lokacin da gawawwaki suka yi yawa to don sauƙaƙawa a yi gaugawa abin ne ba laifi ba ne kenan a gama gawa ɗaya biyu uku abin ne su kenan akan gamawa cikin rami a gama gawaki abin ne inda ke da ƙaramcin kenan abin da za a sa shi ma aka iya gamawa ya zamanto an an binne saboda haka ya jima ubaina rajulain min qatala udin fi thawbin wahidin sun mai ƙud sannan kuma sai ce ayyuhun aksaru akzalin ƙur'ani wannan sai ya har da cewa ƙur'ani wannan ya nuna darajar maharratan ƙur'ani a barza dama a duniya zaɓi ne na Allah sun ma'aurasan alkitaban ladina tsafaina min ibadina a duniya suna daga zaɓaɓɓu na gaba-gaba a masu taka ƙasa babu mafiya daraja a wanda suke taka ƙasa sama da ahalin ƙur'ani su ne kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ce ya zaɓe su annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarfa'u bi hadha al-Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akhair Allah yana daga daraja waɗansu mutanen da ta hanyar Qur'ani wasu kuma Allah subhanahu wataala ya kasa da daraja khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama waɗannan dai alarmomin da kake gani wanda ba a lissafa su matsayin masu ilimi to a duniya masu taka ƙasa ba wani wanda ya kai su daraja shi yasa sallah dai akwai abin da ya kai sallah to da an zo sallah aka ce ummukum aqra'ukum li kitabillahi kuma kauli rajihi ma malamai suka ce kai ko da ga wani fakihi nan ga alaramma alaramman nan bai ahalari ba bai ashimawi ba bai abin nan ba amma fa akwai qur'ani aka ce shi alaramman ya gaya ma shi fakihin ya gaya ma alaramman yadda zai sallah in kabari ta kama ko ba ba yana nan ba shi fakihin zai gaya mu shayar kabarin ko ba amma dai darajar shi dai ba a kwatanta ta ba kawai ya umma aqrahum likitabillahi wasu kuma suka ce a qurra wancan lokacin sune fuqaha raba tsakanin ƙurrawa da fuka haɓu wannan daga baya ne amma can lokacin musamman abu abdurrahman sulami ka gani ya ce haddasa lazina kano ya ƙwarfuna ne ƙur'ana masu karantar da mu alƙur'ani sun gaya in sun koyi aya goma ba su ƙara ta gaba sai sun san ma'anar sun fahimce ta sai dama kuma kitabun an zanna mubarakun ya dabbaru ayati ka gani a fara ta dabbaru na ƙur'ani dama ta dabburi ake ibn qayyim a cikin kafin shafi ya ce fa tadabbarul qur'ana irrumtal huda fale ilmu ta hata tadabburin qur'ani kai tadabburin qur'ani in shirya kake nema ilimi yana karkashin tadabburin alqur'ani ka tsaya ka fahimci qur'ani da kyau shi yasa ala ramma in ya harrace qur'ani bai san ma'anonin shi ba to lalle ya mai da kanshi abin nan amma in ya san ma'anonin to kuma karshen koli koli tuka tuka kenan to darajar makaranta a duniya ba a mazance shi yasa da lokacin da aka san darajar makaranta ya kaga ana zaune ai ana zaune lafiya makarantar ƙurani an san daraja an sa abin da ke su amma zira duniya ta zo ƙarshe kaga karuwa ɗan daudu zai sa kamera yana cin mutuncin alaramma wanda da kakan shi da kakan kakan shi har ƙasa ta naɗe ba za a yi ba mai daraja wannan a dangin shi kuma a baya dama ba a yi ba don ɗan mutanen banza ne inda baban shi mutumin kirki ne da bai bar shi ba ya zama to tsinanne amma ɗan daudu zai sa kamera ya dinga cin mutuncin malami yana cin mutuncin shi yana cutar da shi sai kuma baltagai zamna gari banza masu kwalluwa wadda ta kyarbabbiya da kuma masu kwalluwar da yahudi da nasara suke canza musu su kuma wannan ba su da makiya kamar su ma malamai me laifin malamai wai saboda suna cewa ga abin da Allah ya ce ga yanda za a yi kaza ka gani ka dauke da za a yi wata zanga-zanga kwanan na yadda za ka samu da karuwai da 'yan daudu da wasu wanda suka kare rayuwarsu ma a banza su ne suke sa kamera suna zagin malamai alhali kuma su ba san abin da aka tsinkayo su har su mutu ba suke tsinkayowa su malaman suna tsinkaya ne ta hanyar qur'ani da sunna kai akwai wani mai tunanin da zai iya tsinkayowa wannan abin ana kallowa ta hanyar qur'ani da sunna kai kuma kana kallowa ta wani abu wanda yake na abin ga gani to kaga duka wannan shi yasa aka yi zamanto abin da aka zama ko daula ce in ta kula da makaranta alqur'ani to zaka ga Allah subhanahu wataala yana ma wannan daula albarka yana daga kuma musibar da daula take samu ya zaman to kenan ta watsar da wanda suke makaranta alkur'ani ta mai da su baya ka dauki daula irin su libya duk da yadda lokaci ake ta ciya kaza kaza amma ka ga an san darajar makaranta ya kuma aka dinga rayuwa ka gani saboda haka shi yasa kuma zaka ga wanda suka ma qur'ani hidima ko da suna da wani abu na fasikanci sai kaga ambatan su Allah yana bari shi ba ga irin su Hajjaj ibn Yusuf ba ka gani kale kayin da ya koran yadda jinin bayan Allah amma tare da haka hasana wannan aka zo duk da yan ambata cewa yayi kaza yayi kaza saboda wannan bangaren Qur'ani da yayi ma hidima to kuma irin Qur'ani bugu al-Malik Fahad kenan ka dauki dai misali ka ga yanda Allah subhanahu wataala ya sa ko mutanen suna da wani abu mara kyau sai an kalli wannan a da da zaka ga irin attajirai da aka san sukan tara misali gidaje na makaranta da abin nan a zo a tila almajirai suna ta karatu ya kake ga abin yake tafiya to kaga hidima wa al-Qur'ani iya daga abin da yake ɗaukaka daraja mai yin wannan makarancin ƙur'ani kuma wanda zai karanta ƙur'ani duk inda allah ya kashe kaga da bambanci shi da waɗanda ba su karanta ƙur'ani ba matsayi ne dukiya ce ko me Allah ya makaranci ya kaga shi yake da kolin matsayi sama da wanda ba shi ba to a bar haka karshe kuma a alkiyama an tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha menene matsayin makarancin Qur'ani da ya shiga aljanna tace kun taba ganin gida wanda yake da hawa sama da dubu shidda suka ce a tace to makarancin Qur'ani gurgudan ayoyin Qur'ani gurgudan kolin matsayin gidan shi aljanna wanda ba makaranta ba suna tsinkayo gidajen makaranta kamar yadda muke tsinkayo tatsuniyoyi me yasa kaga mutane su dage sai sun sa su sun harrace Qur'ani sai an zo hilin kiyama Allah zai ce ina wane ne wane taho nan ba saboda kai dan ka harrace Qur'ani kai ba mutumin ba wanda za a bari bane ba kana shan uwar rana an matso ta ita dab da wannan cikin tagayyara da wulakanci ba wanda za a bari bane tsirara sai a kawo su tufafi na alhurma a sa da wani kambe na musamman a kawo su kujeru na musamman yadda kowa dai zai gane cewa waɗannan masu daraja ce da alhurma saboda sun aiki wanda yake makarancin ƙur'ani ka gani wannan yasa zaka ga mutane da suna kokarin matakin farko din su harrace ƙur'ani sannan kuma duk abu na biyu ya biyo baya to yanzu kuma kaga kuma ba ga yar gwada da take gwada ba duk wanda suke karatun boko ba sun sani ba yaran da suke harrace ƙur'anin da zaka samu in aka zo jaraba ba duk sun wuce mu dai ka ga namu da na wancan shekara da na wannan shekara dukkan su tare da harar da bakin da suka wuce dukkinsu ka gani sai mu sharika duk sun huce kuma ga har da ƙur'ani to kaga ƙur'ani yana da wannan daraja ce a duniya da lahira da abin nan saboda haka mu dage ya zamanto mun mai da hankali wajen wannan da kuma ɗiyanmu fa za ushira lahu ila alihima in an nuna mushi ɗaya daga cikin su qaddamahu fil lahadi sai gabatar da shi a cikin loto kenan sai zama shine gaba saboda ai nema alhurma ce to in aka sa wai makaranci ana fatan Allah zai shin kai ga wannan tare da hudukin su kaleka kaga shahidai ne ma wa qala yace ana shahidun ala haula yawm al-qiyamah ni ne ce da waɗannan ra al-qiyamah wa amara bi dafnihim fi dima'ihim da yayi umarnin abin ne su a cikin jinanan su wanda ya shahada ba sai an wanke shi ba da jinin shi saboda za a tashe shi a rihu al launin launin dam wa rihu rihul mas jinin launin launin ja ne amma kamshin kuma tashin kamshi ne na al-miski walam yughassalu ba musu wanka ba walam yusalla alaihim ba tare da an yi sallah ba a gare su wani uku babu na amir radiyallahu anhu annan nabi sarsa kharaja yawma wata rana mace sarsa ya fito fa salla ala ali udin sai ma mutanen uhud sallah salatahu ala almayyit irin sallar gawa ne summan sarfa ila minbar sai kuma ya koma minbari ai kaga an binne su ba tare da an yi musu wannan ba sai sai na hamza annabi sarsa yayi mushi sallah yayi kabbara ya mushi kabbara hara ya yi sallah kuma annabi sallallahu alaihi mushi wannan kaga sallah ta musamman fa qala yace inni faratukum ni ne wanda zan jira aka ce farat wanda zai gaba ya jira sai annabi sallallahu alaihi yace inni faratukum ni zan je in jira ku a wajen tabci na na alkausar wa ana shahidun alaikum kuma ni shaida ne cewa mutuwa shahada ku kai kaga wannan yana daga daraja da fadala ta shahada uku wa inni wallahi ni na rantse muku da Allah la'anzur ila haudi al'an a yanzu nan ina ganin taukina a yanzu ina ganin taukina ka gani wayan ne utitu taukin da irin mutazila suke inkarin shi wayan ne utitu mafatiha khazain al-ard kuma an bani mabudayya na taskokin ƙasa duk duniya kenan musulunci ba inda ba zai shiga ba aw mafatiha al-ard ko mabudai wanda suke na ƙasa wayan ne wallahi ya ce ni na rantse muku da Allah ma a kafa alaikum an tushirku ba ba wai ina jin muku tsoron ku yarda duk gabaki ɗin ku bayana wannan kuma ko maki ya so ko ya haka addini yake wai zancen a ci gabaki ɗaya a zama mushrikai babu zance wannan zancen a ce a yi intikasi duka a bar addini tun da Allah turo manzala sassan kawai gabade gabade ne yake kullun yawaituwa ce muke kullun karuwa ce muke an tushirku ba'di tunda mu karan farko ma musuluncin yana zawa wanne ne ba mu hausa ba kaga ana zawa ne an hausa najashi sarkin habasha abdullahi ibn salam dan shugaban yahudawa ha salman al-farisi mahaifin shi wanda yake shugaba a yankin su na bangaren majusawa manya-manyan wanda suke na qurayshawa kai sarkin rum da kanshi kaga shi ma sai da yace ni sai da ya ce inda na samu dama da ta yashamtu liqa'ahu da na na kallafa ma kaina na haɗu da shi walau kuntu indahu yace kuma inda ina nan la gasaltu an qadamai da na wanke diga da shi yace sannan kuma ba zai gushe ba da hatta ya mulku mawdi a qadamai ya hafe inda nake nan sai ruma ya ta zama karkashin daular shi abu sufyan kaga shi da kai sai yace da laqad azuma amr ibn abi qabsha hatta ya khafu malik ibn asfar kaga yanzu har sarkin ruma yake jin tsoron shi to kaga su abu sufyan misali to duk wasu manya kaga sai da addinin musulunci ya sha kuma haka har yau ake tafiya da a nuna ma kanka dauka wai koci ma zaune ne ko ya kubaye ne duka manya ma duk sun karɓa addini kuma haka ake tafiya yau duka haka ake ta tafiya in wancan lokacin haka ake tafiya yace ma akhafu alaikum an tushriku bani walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha sai dai ina jiya muku tsoro kar ku zo kuna gasa kan duniya kar ku zo kuna gasa kan duniya eh kaga wannan wannan sai sai ke faɗi ga kowa da kowa kar ku zo kuna gasa kan duniya to kaga in ku har an faɗo haka sai kuma ka samu hatta da malami yana gasa kan duniya malami da zai zo ce ku ji tsoron Allah al'umma a kiyaye dokokin Allah a ɗauki hakuri tsadar rayuwa sai malami ya zo na iraniyan farashin shi kaza an cuce mu iran wada ina aya qur'ani ina aya hadisi ina hakurin da zaka ce ina gamin ka da wani iraniyan da ya san an yi wai an yi ma'ana kana son ka hassala al'umma mutane wasu suna shirka wasu suna bid'a wasu suna kaza wasu suna kaza ina gamin ka da lamari na daula da lamarin kaza da lamarin abin nan to kaga sai zama yanzu al'umma maimakon ta gane addini wajen yan siyasa duniya za ta ji wajen kaza kuma wajen malami ma duniya za ta ji kaga ka'ida shi malami aikin shi karantar da al'umma gyara musu zuciya gyara musu tarbiyya haƙurtar da su a lokacin da aka zalunce su ka ba su haƙuri in ku har kana hassala al'umma lokacin da ake zare kake hassala su to za a zo lokacin da za ka ɓata duk lamari ko ka tunzura so taron su yi bore kuma sai an zo an yi face-face irin yadda wasu malaman a duniya kaga aka yi ta gani a masar an samu wanda suka hassala aka yi ta abin nan wasu kuma sai aka gwado su su da iyalinsu suna kallon tele wallahi gehe ɗaya can ana kashe wasu ana ta balagara su kuma kawai aka hasko su da a gwada ma mutane to ga shi dai malaman da suke zuga kuka ku yarda to ga su su suna zaune da su da iyalansu suna kallon tayila suna nishadi ku kuma kuna can ana kashe ku ana bin nan ka gani to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam dama ce mal faqaru akhshari ko la fi akhshantu fasalakum dunya ba talauci ba nake ina jin tsoro a shimfida muku duniya fatana fasufiya duniyan nan daga talauci nan ba ba kaddara shi aka dole sai a shi zame wannan ma ke ce ni wadata nake je muku tsoron a faɗaɗa muku ku zo kuna gasa akan duniya hammun ku duniya damu ku duniya to in kaga saman mun bari rika sama bin ana zancen duniya kasa al'amari ya baci shi mun bari guri ne na a karantar da al'umma addini a bar su duniya waye bai san ba lamarin duniya a zaburar da su duk abin da za su ya zama yana da alaka da lahirarsu amma duk lokacin da baka yi nan ba aka zo iri-iri wancan abu ake to al'amari kuma ya ɓaci in kuma har addini ya gyaru to duniya ma za ta samu in dai har muka gyara addininmu to komi zai kyau duk wata matsala da kaga mun same ta a addini muka fara samun matsalar mu shi yasa kuma sai Allah subhanahu wataala ya canza mana inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ni'imar da yama mutane sai in su karan kansu suka zamanto sun canza wannan kuma shikenan sai ubangiji ya kwabe dukkanin ni'imomin abinda muka wadi ya zama daidai Allah ta ramana da Allah gafarta kusakuran mu ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya da shi ya tabbatar da mu a tafarki wanda yake na gari Allah ya amintar da mu da abin da muke jin tsoro ya mana albarka ya ma kasan albarka ubangiji subhanahu wataala ya sanya adalci da tausayi ga shugabanni na al'ummar musulmi dukkanin guraren da ke da fitina Allah subhanahu wataala ka sauki makwabtanmu Allah subhanahu wataala sauƙaƙa musu ya sanya haƙuri ga zukata na waɗanda suke talakawa ya sa adalci da tausayawa ga zukata na waɗanda suke shugabanni duk abin da yake fitina ne Allah subhanahu wataala kare al'umma ta musulmi daga shi rabbal alamin Allah kare jinin musulmi mutuncin musulmi Allah subhanahu wataala ruwa ya arzuta mu da mai albarka ya kare mu daga samun malala Allah subhanahu wataala ba mu daidai karhin mu dukkanin ruwan da zai zama ta wucewa iyaka Allah subhanahu wataala ya sarrafa shi zuwa ga guraren da suke na bukata gonaki shukoki da tabakuna da kuma kwazazzabai ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Thank you.
I hope you